أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna biyu ga watan rabi'in al'awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya daidai da 30 ga watan goma shekara ta 2019 miladiya kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka da ke cikin unguwar tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a wannan littafi mai albarka littafin aqidatu tahawiyya wallafar babban malami abu ja'far at-tahawi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine majalisinmu na uku a maimaici da muke yi wa wannan littafi qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wal amnu wal iyasu yanqulani an millati al-islam wa sabilul haqqi bainahuma li ahlil qibla mun tsaya ne a gabar da mala yace wa narju lil muhsinin min al mu'minin muna yin kauna da fatan alkhairi ga masu kyautatawa cikin mu'minai muna yi musu fatan an yi afuwa anhum Allah zai yafe musu ya musu afuwa wa yudkhiluhumul jannata bi rahmatihi ya kuma shigar da su aljannata da rahmasa wannan shine fatan mu ga dukkan masu kyautata aiki cikin mu'minai muna yi musu fatan ɗan kurakurai da tuɓa-tuɓan da suka yi Allah zai gafarta musu kuma ya shigar da su aljanna wala na amanu alaihim amma ba tabbas muka ba su ba ce muka yi ‘yan aljanna ba ne amma dukkan wani mai kyautatawa mumini to muna masa kyakkyawan fatan Allah zai yafe masa ya shigar da shi aljanna amma ba tabbaci muka ba shi ba wala na shahadu alaihim bil janna kuma ba za mu shaida musu kai tsaye mu ce ‘yan aljanna ba ne wa nastaghfiru li musiihim sannan a hannu guda kuma muna neman gafara limusi'ihim ga waɗanda suke muna na ayyuka cikin muminai wani khafu alaihim kuma muna ji musu tsoro fa in suka tafi a haka wala nuqannituhum amma ba ma yanke musu ƙaunar rahamar Allah ba ma yanke musu ƙauna cewa Allah ta'ala zai iya musu rahama to anan muka tsaya za mu tashi wal amnu wal iyas al amnu min makrillah والإياس من رحمة الله ينقلان عن ملة الإسلام ما yake cewa amuntuwa daga kamun Allah amuntuwa daga dabarbarun Allah subhanahu wata'ala wal iyas da kuma ainihin wato yanke kauna da rahamar Allah subhanahu wata'ala yanqulani an millatil islam suna fitar da mutum daga musulunci waɗannan gaɓoɓi guda biyu kaman so ake mu dan adam ya dinga tafiya kaman fuffuken tsuntsu babu yanda za ya tsuntsu ya iya tashi da fuffuke daya dole sai da fukafukan nan guda biyu kuma kowanne za ga ba zai tashi ba sai sun daidaita sun yi balance to haka ake so dan adam ya zama to yana tafiya da fukafukai guda biyu fuffukensa daya ainihin wato wato a a yana tsakatsakiya ko kuma fuffukensa guda daya ya zamanto bai amuntu ba duk kyakkyawan aikinsa duk irin nagartarsa bai amuntu ba da cewa Allah maɗaukakin sarki ba zai iya ainihin damƙasa ya kama shi ba kamar yadda kuma a hannu guda ɗaya fuffuken laifuffukansa da kurakuransa ba su sa shi ya ɗebe ƙauna ya yanke kauna daga rahamar Allah subhanahu wataala ba wannan shine al'amnu wal iyas ma'ana kada nagarta da kyawawan ayyuka da ainihin wato irin tarbiyya da mutum yake tafiya akai kyakkyawa ta addini wannan ya yaudare shi ya kwashe shi ya dinga ganin kawai shi an riga an gafarta masa kawai aljanna zai shiga kawai jira yake ya mutu shi dan aljanna ne ɗaya kenan haka kuma kada kurakuran mutum da tuntuban da yake yi a rayuwa wannan ya sa ya dinga ganin kawai shi ya mutu kawai dan wuta ne Allah ba zai gafarta masa ba to waɗannan gaɓoɓi guda biyu suna da matuƙar muhimmanci kuma suna da tsada ƙwarai da gaske kuma kowanne cikinsu haɗari ne amintuwa a fa'aminu makarallah fala ya amanu makarallahi illa alqawmul khasirun Allah ta'ala ya ce yanzu sun amincewa makircin Allah babu mai iya amincewa dabaru da makircin Allah maɗaukakin sarki sai mutanen da suke masu hasara masu tabewa da aka kada mutum ya ga ai yana cikin kyakkyawan yanayi yana cikin kyakkyawar tarbiyya yana kan kyakkyawar turba kuma wannan ya dinga ganin ya amuntu daga ainihin wato makarin Allah subhanahu wataala idan kamar yadda muka ba da misali har wani daga cikin sahabbai ko wani daga wanda yake bin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam zai je jihadi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a kashe shi annabi ya ce dan wuta ne to kai kuma wani aiki kake zamani ya bi annabi sallah sallallahu alaihi wasallam ya bi annabi wajen jihadi amma a wajen jihadi aka kashe shi aka zo ana hani allahul janna kai wani ya dace dan aljanna ne manzo Allah ya ce kai ya dan wuta ne to kai wani aiki kake da shi hadda zaka saki jiki ka miƙe kafa ka dinga ganin a kai kawai jira kake ka mutu ka shiga aljanna a'a ka zaman to kana kwadayi kana sa rai amma fa kana tsoro wannan shine abin da ake so ka zama tsaka tsakiya kada ranka da kar kuma ya zaman to ka dinga ganin kayi wa Allah ba daidai ba kayi kurakurai da yawa ka saba wa Allah dan haka wannan ya sa har ma kayan ke kauna cewa Allah ba zai gafarta ma ba wannan shine Allah madaukakin sarki yake cewa afa aminu maka yake cewa a wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun babu mai yanke kauna da rahamar Allah sai batattu ba masu yanke kauna da rahamar Allah su ga Allah ta'ala saboda tarin laifukan su Allah ba zai yafe musu ba sai waɗanda suka bata babu wani girman laifi babu wani tarin zunubi da yafi karfin Allah ta'ala ya yafe shi Allah madaukakin sarki ya ce ya gafiru dhunuba jami'an yana iya gafarta zanubai duk yawan su duk tulin su Allah ta'ala zai iya share masu yayi delete all gaba ɗaya Allah ta'ala ya share masu gaba ɗaya wannan bai fi karfawa ma zalika alallahi bi aziz da kamar ka tauye siffar Allah ka dinga ganin akwai wani laifi da Allah ba zai gafarta ma ba kawai laifin da ya ce ba zai gafarta ba shirka ita ma sai mutum ya mutu bai tuba ba amma matukar laifi ne in dai har wani daga cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cikin al'ummomin da suka gabata ya kashe mutum 100 Allah ya gafarta masa mutum ya dinga yankawa sai da yanka mutum 99 a rana tsaka ya je yana so ya shiryu ya tuba ya nemi hanyar tuba aka nuna masa wani mai ibada ya je ya nemi fatawa ya ce a wannan laifin naka sai yi wa Allah karambani ya ce wannan laifin naka Allah ba zai gafarta ma ba ya ce Allah ba zai yafe mun ba yanzu ni kuma gashi sau nake in tuba ya ce aiko ko ka tuba Allah ba zai karba ba ya ce to in ba zai tuba ba kai mai amfanin rayuwa ka shi ma zai kashe shi kaga ɗari kenan amma sai ci gaba da neman kuma mafita daga baya Allah ya hada shi aka hada shi da wani ainihin wato wani ainihin wato malami masanin addini wanda ya san Allah ya je ya karanta masa fatawarsa ya ce ai ba wanda ya sai shiga tsakaninka da tuba ai ba mai shiga tsakanin Allah da bawa ka tuba Allah zai karba kawai shawarar da nake baka ka bar wannan garin domin shedan ya fi karfin ka anan ka matsa can ka koma guri kaza ka haɗu da bayan Allah a can mutanen kirki ka ci gaba da bautar Allah a can wannan bawan Allah ya yarda da wannan shawara ya kama hanya zai tafi kawai mala'ikan mutuwa ya zo ashe ajalinsa ne ma ya zo ya faɗi ya mutu yana mutuwa sai ga mala'ikun azaba sun zo za su ɗauke shi za su dadime shi sai kuma ga mala'ikun aljanna mala'ikun rahama su kuma sun zo za su tafi da shi aka kama husuma tsakanin mala'ikun azaba da mala'ikun rahama wayannan suna cewa mutum ya yi taɓargaza ya yi taɓara ya yi ta'addanci sa ransa sannan ku ce wai wani ku za ku bashi za ku tafi da shi aljanna ai wannan dan wuta ne ku ba mu shi su kuma na aljanna suna cewa a'a ai ya taho ne da kyakkyawar zuciya ya fuskanci Allah maɗaukakin sarki tuba ya zo yi ƙarshe mai abin ya faru ƙarshe sai aka zo aka yi wata Allah ta'ala ya aiko wani mala'ikan a sufan mutane ya zo yi musu hukunci ƙarshe aljanna ya tafi ka duba irin ka tobarar da yi haka wani bawan Allah shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarinsa ya yi ba daidai ba ya yi gaza kala kala da ya zo mutuwa sai ya tara yayansa da jikokinsa ya ba su wasiya ya ce in ya haɗu da Allah ba kyau da aka kawai in ya mutu a ƙona shi kawai a barbaɗa tukar rabi a barbada ta a ruwa rabi a sheke ta iska ya ce in Allah ya samu dama ya kama ni na san ba zan ji daɗi ba wannan shi kansa kawo kuskure ne saboda haka bayan ya mutu su kuma ba wanda ya gaya musu ba daidai ba ne abinda ya ba su wasiya da haka suka tattara kakansu ko babansu suka ƙone shi tokar rabi suka sheƙe a ruwa rabi kuma suka sheƙe ta iska Allah ta'ala ya umarci iska ya umarci teku ta tattara tokar aka tashe shi sai gashi ya tashi gaban Allah Allah ta'ala ya ce baka san mu ba a guje mana ba ai bla haula laka wala quwwa baka da wata dabara baka da wani tsimi duk inda ka je nan zaka dawo me yasa kai haka yace khashiyatuka ya rabu yace tsabo tsoranka ne haduwa da kai nake tsoro ya Allah shi yasa na yaka yace to je ka an gafarta ma da aka ba a yi wa Allah karambani babu wani laifi da mutum zai yi a dinga ganin Allah ba zai yafe masa babu shi kamar yadda kuma babu wata nagarta da ta wuce Allah madaukakin sarki ya tabar da mutum ya zamar da shi ya saki hanya babu ita kar mutum ya rudu da ganinsa shi kimtsatse ne shi gyararre ne shi mutumin Allah ne shi mutumin kirki ne kada wannan ya kwashe shi da aka wannan shine wannan gabar ta ce al'amnu wal iyas kaga waɗannan abubuwan guda biyu yanke kauna da rahmar Allah amuntuwa daga makarin Allah wannan suna fitar da mutum daga musulunci wa sabilul haq kenan tafarki na gaskiya bainahuma shine mutum ya zama tsaka-tsakiya li ahli alqibla inda mutum yana kallon alqibla yana sallah musulmi to ana so ya zama to yana tsaka-tsakiya an fahimta tsoro 50 sa rai 50 haka ake so ka dinga tafiya a rayuwar taka haka ake so nan ka duba kaga kana sallah kana azumi kana sadar da zumunci kana sadaka kana kyauta kana aikin haji kana zikiri kana karatun alkur'ani alhamdulillah insha Allah kana tsara inda Allah ya datar da ni ya karɓi wannan aikin ai na haye in Allah ya da insha Allah kuma in ka duba kaga gashi kana ƙarya kana gulma kana yi ba daidai ba kana kalle kalle kana jiye jiye kana anya anya kuwa ina tsoron al'amarin nan anya rayuwar dubuwa ne shi ma fa duk kai anya ai to wannan shi ne abin da ake so ka dinga tafiya akai nan nagartaka tana fusgarka wajen rahama nan kuma laifuffukanka suna fusgarka wajen azaba to ka dinga tafiya a haka wannan shine tafarki wanda yake na daidai amma in mutum ya zo mutuwa aka ce ya rinjayar da bangaren sa rai da rahama sama da bangaren azaba amma in ba mutuwa ce ta zo mutum ba to ya dinga tafiya tsaka tsakiya sa rai 50 tsoro 50 haka ake so mutum ya tafi Allah madaukakin sarki ya samu dace gaba ta 82 wannan mun karanta gaba ta 81 ne gaba ta 82 wala yakhruju al-abdu min al-iman babu wani abu da ke fitar da bawa daga imani illa bi juhudi ma adkhalahu fi sai idan bawa yayi musun abin da ya shigo da shi cikin imani anan mala yana nufin cewa ba yadda za ka yi bayan ka musulunta ka yi imani kuma ka fita daga cikin addini sai in abin da ya shigo da kai shi ka karyata ko ka yi musu misali ba yadda za ka zama mumini ko ka zama musulmi sai ka yi kalmar shahada sai ka karyata ta to yanzu abin da ya shigo da kai shi ne kalmar shahada to yanzu kuma shi ka karyata ka yi musunsa to yanzu ka fita amma anan malamai suka ce ba shi kaɗai ba akwai abubuwa da dama da shari'a ta lissafa su ta ce idan mutum ya yi su ko da yana kilimin shi musulmi ne to wayannan abubuwan sun fitar da shi daga musulunci wannan kuma ka shiga babin fiƙo da babin hukumul murtad da malamai suka yi malaman fiƙo a cikin littafan su zaka samu bayanai masu tarin yawa cewa ba kalmar shahada ba kaɗai akwai wasu ayyuka da in dai bawa ya su to kasantuwarsa musulmi yanzu babu ya yi abin da ya aikata wani abu ko ya faɗi wata magana da yanzu ya yi mi'ara koma baya ya fita daga cikin addinin musulunci allahumma sai dai in ya sake jaddada addini ya kuma dawowa wal imanu gaba ta 83 wal imanu shi imani huwa al iqraru bil lisan shine yin furuci da harshe wa tasdiqu bil janan da gaskatawa a zuci ba shi kadai ba wal amalu bil arkan shi malam ya tsaya iya nan saboda wannan shine abinda imamu abu hanifa ya tafa kai cewa imani huwal ikiraru bil lisan wa tasdiqu bil jinan amma gaskiyar malamai malamai sun ce in aka tsaya iya nan akwai kuskure abinda zai hada ma'anar imani shine al ikiraru bil lisan wa tasdiqu bil jinan wal amalu bil arkan waɗannan sune suka zama imani ma'ana imani shine ka furta a ji kana kayi kalmar shahada ko sau da ya taba jin ka furta kalmar shahada a bakinka wannan yana da taminin kai musulmi ne kalmar nan da ka furta ya zama to da gaske ne har a zuciyarka ka ka kudurce abin da ta kunsa sannan a aikace kuma ana ganin gaɓoɓinka suna gaskata abin da bakinka da zuciyarka suka gaskata kenan ko da mutum ya yadda a zuciyarsa ya yi kalmar shahada kuma ga ta ya furta ta amma baya sallah dukkan rukunan musulunci baya yi wannan ba musulmi bane kenan musulunci imani shine ka zamanto wayannan murahun guda uku sai ka hau su a zuciyarka ka yadda babu abun bauta bisa cancanta a sama ko a ƙasa sai Allah babu abun ɗayantawa da biyayya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan an ji a zuciyarka haka yake eh sannan gashi kuma a bakinka ana jin kana la ilaha illallah muhammadun rasulullah biyu kenan sannan na uku kuma gashi gabobinka irin aikin da suke irin aiki ne na mai la ilaha illallah muhammadun rasulullah to in kai haka ka samu imani gaba ta 84 wa anna jami'a ma anzalallahu fil qur'an wa jami'a ma sahha ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ash-shar'i wal bayani kulluhu haqqun sannan ba za ka zama cikakken ahlus sunnati wal jama'a mai bin aƙidar annabi da sahabbai ba har sai ka zamanto ka yadda anna jami'a ma anzalallah dukkan abin da Allah ya saukar fil qur'ani a cikin alqur'ani baƙaƙen da wasulan kalmomin da jumlolin gabaki ɗaya wa jami'a ma saha an rasulillah sai ka yadda da dukkan abin da ya inganta ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min shar'i na shari'a wal bayan da kuma bayanin shari'ar kulluhu haƙon sai ka yadda duk gaskiya ne wannan shine zaka zama ainihin wato mai imani na gaske gaba ta 85 wal imanu wahidun shi imanin nan guda ɗaya ne wa ahluhu fi aslihi sawa'un masu imani a asalin imanin daidai suke wattafadulu bainahuma fifikon da ke tsakaninsu bil khashyati wattuqa da tsoron Allah ne da kuma ayyukan da'a wa mukhalafatul hawa da saba wa son zuciya wa mulazamatul aula da kuma lazimtar abin da shi yafi nan ma in kun tuna lokacin da muka zo sharhin wannan malamai sun yi maganganu akan nan cewa imani ɗaya ne sannan masu imani a can tushen imanin daidai wadda da suke an cewa malam gaskiyar magana malamai ba su sallaba masa ba nan cewa da imanin ka da na annabawa da na sahabbai da na duk ɗaya ne wannan ba daidai ba ne lallai imani mataki-mataki ne wani imaninsa ya fi na wani yanzu ba za ka haɗa imanin musulmi mai sabo da imanin musulmin da yake bin Allah ba ballantana maka ce da imanin musulmi da imanin annaba da manzanni duk daidai ne kamar haka wannan magana take nufi imani guda ɗaya ne masu imani a can tushen imanin duk daidai wa daidai suke inda fifiko yake shine game da alkhashiya tsoron Allah wattuka da ayyukan da'a wannan shine anan wani ke dara wani a'a har a asalin imanin ma wani yafi wani na fata gane a asalin imanin ma kai ka san imanin ka bai kai na wani ba kuma kai ka san imanin ka ya dara na wani wannan shine kamar yadda Allah Allah madaukakin sarki ya fifita annabawa wasu suka fi wasu to haka a kowane bangare Allah ya daga wani akan wani da haka asalin imani shi ma wani imaninsa ya ɗara na wani inda imanin wani ya ƙura maleji wani daga nan nasa ya soma wata fadulu bai na huma inda ake samun fifiko in ji malam a nan yadda muka iya karanta mana fifikon yana samuwa ne bilhashiya da tsoron Allah wattuka da ayyukan ɗa'a idan ka fi wani tsoron Allah ka fi shi ayyukan ɗa'a to kamar ainihin wato wannan ya nuna cewa a nan fifikon yake amma ba asalin imani ba sai dai kawai a ce kai aikinka na tsoron Allah ya fi nawa ne aikinka na bin Allah ya fi nawa ne amma imaninka da nasa duk daidai wa daida ne kaman kan kun abin taje kai daidai wa daida haƙoran suke to shi ne nan aka yi wa malam gyara cewa a'a imanin ma ba daidai ba ne na wani ya fi wani na wani bai kai wani ba kamar yadda ayyukan ɗa'a shi ma wani ya fi wani ayyukan ɗa'a wani bai kai wani ayyukan ɗa'a ba abin da ya shafi khashiya tsoron Allah tsoron Allah wani ya fi na wani bai kai na wani ba wa mukhalafatul hawa da kuma saba wa son zuciya wa mulazamatul ula da lazimtar al'aula kai wa mulazamatul aula da kuma lazimtar al'aula abin da shi yafi ko da yaushe zamanto aka ce wannan yayi amma wannan yafi ka zamanto kana lazimtar wanda shi yafi ko da yaushe kana fifita aikin lahira fiye da na duniya shine mulazamatul aula gaba ta 86 wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman mu'minai gabaki ɗayan su waliye ne duk mu'mini wali ne wannan ita ce kaida wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman mu'minai gaba ɗayan su in dai mutun ya zama mu'mini to wali ne wa akramahum inda Allah amma a cikin walittakar ma wanda wato wayanda suka fi girma a wajen Allah adwa'uhum mafiya bin Allah a cikin su wa atba'uhum lil qur'an mafiya bin alqur'ani a cikin su amma duk mu'mine waliye ne sai dai wanda ya fi a cikin waliyan wanda ya fi kowa bin Allah ya fi kowa lazimtar alkur'ani da bin alkur'ani to walittakarsa ta fita wanda baya yin haka domin ka'idar da malamai suka ce kullu mu'minun taqiyyun fa huwa inda Allah wali wannan shine ka'idar da malamai suka ce duk mu'mini mai tsoron Allah wali ne domin haka shine ta'arifin da Allah ta'ala yayi wa wali a cikin suratul Yunus ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yazanun alladhina amanu wa kanu yattaqun Allah ta'ala yace ku saurara waliyan Allah ba tsoro a tattare da su kuma ba za su yi bakin ciki ba su waye waliyan sai Allah yace alladhina amanu sune waɗanda suka yi imani kaga mu'minan kenan wa kanu yattaquna kuma sun kasance suna da takawa duk wanda yake mu'mini ne mai takawa wali ne shi sa malamai suka sa wannan kaida suka ce kullu mu'minun taqi fa huwa inda Allah wali duk mumini mai tsoron Allah waliyin Allah ne da aka duk mumine waliyan Allah ne sai dai kai ka san wali taka bata kai ta wani ba kamar yadda kuma taka ta ɗara ta wani kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ce su kansu annabawan manzannin tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat yace su kansu manzannin Allah yace na fifita wasu akan wasu to haka walittakan ba amma yadda ake gane wani waliyin yafi wani shine wanda yafi bin Allah ya fi kowa bin alkur'ani a cikin waliyanto wannan walittakasa ta fi girma ta fi ainihin ta wanda ba haka yake ba gaba ta 87 wal imanu rukunan imani huwal imanu billah shine imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir da ranar lahira wal qadar da kuma imani da kaddara khairihi wa sharrihi kaddara ta alheri da ta sharri wa hulwihi wa murrihi a kaddara mai daɗi da mai ɗaci min Allah ta'ala ka yadda daga Allah madaukakin sarki ne ka samu daga Allah ka rasa daga Allah ka haihu Allah ne ɗanka ya rasu Allah ne ka samu kuɗi Allah ne ka yi hasara a kasuwancinka Allah ne kuɗinka sun zube Allah ne ka fi tuntube ka kare Allah ne ka yi haɗari duk Allah ne kaddara ce da aka sai ka yadda sai ka yi imani da kowace irin kaddara ba zai zama kawai ka zama da mai kyau kai imani ba ka yadda ka samu ka yadda ka samu sauki ka yadda ka samu ɗaukaka ka yadda ka za amma baka yadda da kishiyar haka ba to ai duk kaddara ce Allah ya kaddara za ka samu kuma za ka rasa can Allah ya kaddara za a daga kanan zan kuma za a sauke ka wannan imani da kaddara wajibi ne da haka waɗannan su ne murahun imani guda shida ba imanin ka ba zai zama imani ba sai an samu waɗannan murhunan guda shida imani da Allah imani da mala'iku imani da manzanni imani da littattafai imani da ranar lahira imani da kaddara wa nahnu mu'minuna bidhalika kulli la nufarriqu bayna ahadin min rusuli wa nusaddiquhum kullahum ala ma ja'u bihi gaba ta 88 bala yace wa nahnu mu'minuna bidhalika kulli mu kan mun yi imani da wannan gaba daya duk abin nan da ake karanta mun yi imani da shi mun yadda cewa imanin nan yana da rukunai guda shida kamar yadda muka ambata duk mun yadda sannan mun yadda Allah madaukakin sarki yana da annabawa da manzanni da yawa la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambanta tsakanin ɗaya daga manzanninsa mu ce mun yadda da wannan ba mu yadda da wannan ba kamar yadda wasu al'ummomin suka yadda da wani wasu annabawan ba su yadda da wasu annabawan ba a'a mu a aqidar mu duk annabin da Allah ya aiko ko manzan da Allah ya aiko mun yi imani da shi ba ma bambanta cewa mun yadda da wannan ba mu yadda da wannan ba wa nusaddiquhum kuma muna gaskata manzannin Allah kullahu gaba ɗayan su alama ja'o bihi akan abin da suka zo mana da shi wa ahlul kaba'ir min ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama fin nari la yakhludun ko la yukhalladun idza matu wa hum muwahhidun wa in lam yakunu ta'ibin ba'da alla qawlallahi arifin mu'minin gaba ta 89 mala yace wa ahlul kaba'iri ma abota aikata manya manyan laifuffuka masu ƙarya masu gulma masu sata masu fashi da makami masu shan giya masu luwaɗi an fahimta masu zina masu caca waɗannan manya-manya masu saba wa iyaye masu cin amana masu ainihin wato zaluntar makwabtansu duk wanne yana cikin kaba'ira masu cin amanar iyalansu wannan duk yana cikin kaba'ira to waɗanda duk suka aikata kaba'ira min ummati muhammadi daga al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam finnari ko sun shiga wuta la ya khaluduna ba za su dawama ba amma idza matu sharadi in sun mutu wa hum muwahhiduna suna kadaita Allah matukar sun mutu da tauhidi to duk wanda ya mutu da tauhidi in ya shiga wuta zai fito ba zai ba zai dawama ba a cikin wuta duk wanda ya mutu da tauhidi shi yasa malam abdurrahman al-akhdari malam mai lahallari yake ta gaya ma awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tasihu imani farkon abin da yake zama wajibi akan kowane baligi kar ya yarda ya zama imaninsa da matsala ya yi duk yadda zai inganta imaninsa dan jarin imani shine jari mafi tsada a lahira duk ka tobarar da mutum ya yi matukar ya cika da imani ya mutu da imani da tauhidi to ko ya shiga wuta zai fito a yaushe zai fito wannan kuma Allah ne ya sani gwargwadon laifinsa gwargwadon yadda Allah ta'ala ya kaddara masa zama a cikin wuta kuma zuwa wani lokaci Allah ta'ala zai sa a fito da shi wa in lam yakunu ta'ibina koda mutum bai koda basu tuba ba mutum ya aikata wata kaba'ira kuma bai samu tuba ba har ya mutu amma ba bai yi shirka ba duk laifin da yake wa Allah ya san irin laifukan da yake amma baya kusanta shirka komai kankanta ta bai yarda da ita ba dan ka san munin shirka buldoza ce ruku-ruku take yi wa aiki ba ta barin komai halika ce aske komai take ba ta barin ko abin nan to shi sa duk shirman da mutum zai da sabon allah da ya bai kuskura ya yara ba inda shirka take ba to ko da bai tuba ba in ya mutu akan haka yana aikata wannan laifin amma ya mutu fa da tauhidi mu a da mu ko ya shiga wuta zai fito ba zai dawo ba ba da allah qaulaha arifina mu'minin bayan sun haɗu da Allah suna masu tauhidi suna muminai shi ne arifi na muminin matukar sun haɗu da Allah arifi na suna masu tauhidi suna masu kaɗe ta Allah mumini na suna masu imani da Allah to ko sun shiga wuta ba za su dawoma ba wani zai shekara ɗaya wani shekara goma wani shekara ɗari wani shekara dubu wani shekara miliyan makila kafin a fito da shi gwargwadon aikin da mutum ya aikata amma ko tsoma mutum ba aka yi a cikin wutar jihar nama aka fito da shi ba ya ji jiki ba kar mutum ya je a to tunda za a fito ba komai bane kawai a a man zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz duk wanda aka nesantar da shi a aljanna a nesantar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna ya gama rabauta ba babban musiba da tashin hankali irin shiga wuta Allah ya tsare mu da ita wa hum fi mashi'atihi wa hukmi matukar sun mutu suna kadaita Allah ko da basu tuba ba sun haɗu da Allah suna masu tauhidi suna mominai to suna ƙarƙashin ganin damar Allah wa hukumihi suna ƙarƙashin hukuncin Allah in sha a gafara lahum in Allah ya ga dawa sai ya gafarta musu wa afa anhum ya yafe musu bi fadlihi wannan falala ce ta Allah wannan kaɗan da aikin Allah mutum yayi kasassabai yayi katobarar kuma Allah ta'ala ka zo gaban sai ce ya yafe ai an gaya mana ƙarshen shiga aljanna wanda zai shiga aljanna shine wanda ko kuma wato karamin mai matsayi a aljanna shine wanda Allah ta'ala zai kirawo shi ya sa hijabi tsakaninsa da shi ya ce wani kasan kayi min kaza lokaci kaza a rana kaza a guri kaza ko ce ya Allah haka aka yi kasan kuma lokaci kaza ma an yi kaza an yi kaza na ce ba na son kaza kayi kaza kayi kaza eh haka aka yi kuma kasan ran kaza ga watan kaza a daidai guri kaza a daidai karfe kaza da minti kaza kasan ka saba mun kayi mun kaza kayi kaza kaza sai cikinsa ya ɗuruwa an gaggaya masa laifukansa da Allah ya taro laifukan ya ce kuma kaga a yau gafarta ma zai duk na gafarta ma na ruwan Allah ba kai aka bata ballantana ka ce kai hawa nan shi ma to na ruwanka shi sa aka ce kanka shiga tsakanin Allah da bayansa kai dai kai ta kanka kawai to akwai wayanda suna karkashin ganin damar Allah sun yi ba daidai din ba Allah ta'ala zai ce ya yafe musu kila akwai wani aiki da suka taba yi da Allah ya jinjina musu a kana ina wata karuwa min bagaya bani Isra'il karuwa fitacce karuwa cikin karuwan banu Isra'il ta tausaya wa kare amma Allah bai kalli karuwancin ta bai ce ya gode kuma ya gafarta mata ba ma dan adam ta taimaka ba kare kawai ta gani ya galabaita yana jin kishirwa ta bashi ruwa Allah ta'ala ce kai na gode fa kuma an gafarta miki da haka akwai wanda suna karkashin ganin damar Allah matukar mutum bai shirka ba ba to al'amarinsa ana iya cewa in akwai dama-dama a lahira to kana iya cewa shi lamarinsa da dama-dama in sha a gafara lahum wa afa anhum bi fadli in Allah ya ga dama sai ya gafarta musu kuma ya yafe musu da falalarsa Allah ka gafarta mana ka kuma yafe mana da falalarka kama zakara azza wa jalla fi kitabi kamar yanda Allah mai girma da buwaya ya ambata a cikin littafinsa wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah fa yana gafara ga ma duna zalika duk abin da bai kai shirka ba liman yasha ga wanda ya ga dama duk laifin da yake duna shirk to Allah yana iya gafartawa ya ga dama wa in sha'a in kuma Allah ya ga dama azabahum finnar zai azabtar da waɗanda suka saba masa amma fa ba su yi shirka ba finnari a cikin wuta bi adilihi da adalcinsa thumma yukhrijuhum minha sannan kuma daga baya ya fito da su daga cikin wutan nan bi rahmatihi da rahamarsa wa shafa'ati shafi'in da kuma ceton masu ceto min ahli da'ati daga ma'abuta yi masa da'a thumma yab'athuhum ila jannati sannan kuma ya aika su ya tura su zuwa aljannarsa gaba ta casa'in wa zalika bi anna Allah ta'ala tawalla ahla ma'rifati wa lam yaj'alhum fid darain ka ahli nukurati alladhina khabu min hidayatihi wa lam yanalu min wilayati mala yake cewa wa zalika abinda yasa haka bi anna Allah ta'ala saboda shi Allah madaukakin sarki tawalla ahla ma'rifati shine ya jibunci al'amarin ma'abota kadaita shi duk waɗanda suke ɗayanta Allah suke kadaita shi da tauhidi Allah shi ke jibuntar al'amarin su walam ya ja'alhum da ɗai Allah bai sanya su ba fiddarai ne a gidajen nan guda biyu duniya da lahira ka ahli nukurati kamar ma'abota inkarin samuwarsa kamar waɗanda suke musun samuwar Allah kamar waɗanda suke yin shirka Allah ta'ala bai sanya ba zai taɓa ajiye masu tauhidi da masu shirka ya ba su hukunci iri ɗaya ba Allah baya haka afa naj'alul muslimina kal mujrimin malakum kai bata hukumun Allah ta'ala ya ce kuna tsammanin yanzu da masu shirka da masu tauhidi duk mu yi musu kudin goro mu sanya su a hukunci iri daya Allah ta'ala ya ce baya haka am naj'alu alladhina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ard am naj'alu al muttaqina kal fujjar kuna tsammanin mu sanya waɗanda suka yi imani suka kyautata aiki kal mufsidina fil ard mu zuba su zubi guda a guri guda tare da waɗanda suka yi barna a ban ƙasa am naj'al al muttaqina ko so kuke mu yi zubi guda mai hukunci iri ɗaya da al muttaqina masu tsoron Allah kal fujjar mu sanya su hukunci ɗaya da kamar fajirai Allah baya yin haka da haka Allah madaukakin sarki ya riga ya bambanta masu tauhidi daban masu shirka daban alladhina khabu su masu shirkan nan sune waɗanda suka tabe min hidayati daga shiriyar Allah walam yanalu ba su samu komai ba min wilayati daga wilaya jibintar al'amari ko soyayya ta Allah gaba ta 91 Allahumma ya waliyal islam wa ahli thabbitna ala al-islam hatta nalqaka bi nan malam sai addu'a yace ya Allah ya majibincin al'amari na musulunci da musulmi thabbitna ala al-islam ya Allah ka tabbatar da digadigan mu akan musulunci hatta nalqaka bihi har mu hadu da kai muna yin wannan addini na musulunci gaba ta 92 wa nara salata khalfa kulli barrin wa fajirin min ahli alqibla wa ala man mata minhum sannan mu a aqidan mu muna ganin halaccin bin sallah a bayan kowane mutumin kirki ko fajiri matukar mutum musulmi ne to dan yana saban Allah zamu bi shi sallah in ka gaba mu bi shi sallah ba to sai dan wani ta'aziri ko kuma wani jan kunne ko kuma wani horo da muke ganin in ba mu bi shi sallah ba zai zama ya ji ba daɗi ya ga me yasa ake ake kin bin sa sallah a ce saboda baka da kirki kuma ana ganin wannan zai sa to in wannan ne ai gara mutum ya rage wasu abubuwan ya abin nan amma in ba wannan ba a babin halacci ya halatta ka bi ka'idar da malamai suka bayar shine duk wanda in yi sallah ta yi in ka bi shi sallah ta sallah ka ta yi wannan shine ka'idar da malamai suka rubuta ka kiyaye wannan duk wanda shi in ya tsaya yayi sallah tayi eh hukuncin ta tayi to in ka zo ka bi bayan sa ya ja ku sallah sallah ku tayi an karba kuma wannan babun sa daban an bayyanta shi yasa malai kai ga ma wa naras salata muna ganin halaccin sallah khalfa kulli barrin a bayan kowane mutumin kirki za mu bi shi sallah wa fajirin ba ma mutum kirki ba har da fajiri min ahalin kibla inda ya musulmi ne za mu bi shi sallah ga sahabbai sun bi hajjaji bin yusuf sallah hajjaji bin yusuf waye bai san shi ba mun karanta dan kadan daga cikin bayaninsa lokacin karatunmu na farko sun bi shi sallah akwai wani shi ma ya zo ma ya yi sallah raka a hudu a cikin maye yake cikin giya kuma suka bi shi sallah har ma bayan ya idar da ya yi sallah raka a hudun sai ce kowon kara muku aka ce ya dama a cikin kari muke tuntuni an fahimta wannan wata ka'ida ce ta musulunci ƙila za ka kasa gane hikima musamman sun ce idan wannan limamin ko jagoran wanda zai ja sallar shugaba ne saboda a lokutan farko za a ga shugaba shine liman shine mai sallar juma'a shine mai yin hudubar idi ya sallar idi to a irin wannan dan ka araba kan musulmi sai a bi shi haka amma kamar salawatul khams sai ka ga masallacin da suke tsayawa su yi sallah mai kyau limamin su mutumin kirki ya iya karatu ya iya ci kurkuran sallah ai ba daidai bane ka je ka bi wani kuma dan dan abin nan sai ka je ka bi liman cikakken liman ka bi shi sallah amma ana gaya maka a babin sallah tayi duk wanda in yayi sallah sallarsa tayi in ka bi shi sallah ka sallah ka tayi shi yasa mu aqida mu muna ganin halaccin bin sallah a bayan kowane mutumin kirki da fajiri matukar musulmi ne wa alaman mata minhum sannan muna ganin halaccin yin sallah ga duk wanda ya mutu a cikin su inda mutum musulmi ne in ya mutu ku yi mai sallah yana sabo yana kaza wannan kuma wani abu ne daban zai je ya haɗu da mahallicin da ya saba amma ku haƙƙin ku na ku yi mai sallah ku yi masa sallah Allahumma sai dai malaman fiqh suka ce kar a nemo malamai da mutanen kirki a nemo wasu mutane waɗanda suke ba kimtsatso musu zo su yi mai sallah shi ma suka ce abinda ya sa aka ce a yi masa haka dan tsoratarwa masu irin wannan aikin su ga ayi liman maki zuwa yi sallah ayi suwana da suwana duk mutanen kirki na unguwa kowa tafiya sai ya kima sallah wannan kila zai sa duk masu irin wannan aikin kai kafa mutum shi ma ya mutu wulakanta bari ya canza halinsa to a irin wannan babin ne aka ce kar a kirawo mutanen kirki su yi masa sallah amma dai kar a burga wasu haka ba a yi mata sallah ba gaba ta 93 wala nunzilu ahadan minhum jannatan wala naran ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونظر سرائرهم إلى الله تعالى ما لن يتي ولا ننزل أحدا مو أكيد مباما سوكي وني منهم أتكنسو متاني جنة مسوكة دشي متي دان الجنة ولا نارا كوكم متي وانا دان متاني باما wannan shaidar wani dan aljanna ne ko wani dan wuta ne ba hannunka take ba duk karatunka ba hannunka take ba sai da nassi da nassi ake cewa da dan aljanna ne da nassi ake cewa da dan wuta ne amma ba wai da molanka ko da ra'ayi ba shi yasa mu a aqida ahlus sunnati wal jamaa ba ma cewa da dan aljanna ne saboda mun ga mutumin kirki ne saboda mun ga kirkin sa saboda mun ga irin taimakon da yake wa al'umma sai dai mu kyautata masa zato mai mai kyakkyawan fata kamar yadda muka karanta wata gaba can wa narjulil muhsinina al mu'minina sai dai irin wannan sannan babu wani wanda za mu ga tabara sa ta kai tabara ya cika shirme da saban Allah ya yi yawa mu ce dan wuta ne sai dai mu ji masa tsoro mu ce to Allah dai ya gyara wani kuma ya shirye shi amma fa akwai tsoro in ya mutu a haka amma baka isa ka ce dan wuta bane sannan wala nashhadu alaihim bi kufrin ba ma ba da shaida cewa mu shaida ba ma shaida akan su da kafirci wala bi shirkin ko da shirka wala bi nifaqin ko da munafurci ma'ana ba mace wane kafiri ne wane mushriki ne wane munafiki ne malam ya zahar minhum shay'un min zalika matukar wani abu na kafirci ko wani abu na shirka ko wani abu na munafurci bai bayyana ba da hujjoji bayyanannu a hannunmu daga gare shi in akwai dalilai kwarara da hujjoji bayyanannu da suka nuna wannan yayi kafiri ne ko mushriki ne ko munafiki ne to sai a bashi wannan hukuncin yanzu ba kai ka kashe zoman baratai aka baka wannan shine aqidar musulunci ba za ka kafirta wani ba sai in ya aikata aikin kafirci sai yayi abin da ya fitar da kansa daga musulunci kuma shi ma wani lokaci akwai mutumin da za ka ga yayi aikin kafirci amma ba za a kafirta shi ba kila saboda jahilci ko saboda tawili har sai an zo an gamsar da shi da dalili wani ka san abin da kai ku kafirci ne a musulunci ga ayoyi ga hadisai ga bayanan malamai akan irin wannan abun ba daidai bane kuma yana fitar da mutum daga musulunci yace ba wani nan ko kuma ya ci gaba da yi bayan an gamsar da shi da hujjoji to sai a sa maka sai a sa masa kalmar kafirci ko shirka ko munafurci dan wani ya ma fita daga musulunci shi bai wasan yin hakan kafirci bane yanzu shi abin da yake bukata a fadakar da shi a jami'a kunna nuna masa hadarin abin da yake yi da haka ba za mu cewa da kafiri ba ne ko mushiriki ne ko munafiki sai inda hujja bayyananniya da ta bayyana a gare mu wa nazaru sara'irahum sannan muna barin sirrin su ila Allah ta'ala zuwa ga Allah ta'ala ba za ka zo ka ce wannan nan munafiki ne wallahi sum sum sum kana ganin sa ganshi ya zo masallaci yawa munafiki ne ya za ka gane haka a zahiri yana zuwa sallah yana yin dukkan abi'u na musulunci wannan abin da ya saka a zuciyarsa sai da mahaliccinsa da aka ba ruwanmu da abin da ya shafi baɗinin mutum zahiri da shi ake hukunci na hannu na hukumu bin zahir wallahu ya tawallar sara'ir mu an ce mai hukunci da zahiri allah shi yake jibinta baɗini ba za ka dinga ciyo mutane hukunci da abin da bai bayyana ba ka ci kai rabu da su da allah dukka za ka za ka za ka za ba abin da ya bayyana mai ka gani abin da ya bayyana da shi za ka yi hukunci yanzu mutum ba zai zo ya kato baraye abin da ba daidai ba a zahiri ya ce shi fa a zuciyarsa ba haka yake nufi ba mu yadda saboda zahirin aka ce mai amfani da shi amma ba za ka yi aiki da batini ba sai dai akwai tawili da mutum ya yi a yanzu ammar bin yasir ai zuwa ya samu annabi ya hankalinsa a tashe ya ce an kashe babansa an kashe babansa a gabansa kuma kafiran ƙurashayen sun tare sai su sa ya batanci ga addini ya batanci ga manzan Allah manzan Allah ya tambaye shi ce lokacin da aka sa ka kai hakan ya zuciyarka ya ce zuciyata cike take da imani manzo Allah ce to ko gobe dan ka kubutar da ranka in sun tare ka suka ce ka fada ka fada to yanzu kaga wannan fadar ta saboda fitar da shi daga addini ba domin yana da tawili ga dalilin da yasa yake fadan mummunar kalma game da addini har Allah ta'ala ce man kafara illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman Allah ya saukar da wannan aya da haka abin da ya shafi badinin mutum wannan sai a bar shi da Allah zahirinsa da shi zaka yi hukunci gaba ta 84 wala nara saifa ala ahadin min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba ma ganin halaccin zubar da jinin wani daga cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma ganin halaccin haka illa man wajaba alaihi saif sai wanda zubar da jininsa ya wajaba amma bisa wani ra'ayi ko bisa wata fahimta ba za a zo kawai ka farwa dan uwanka musulmi ka kashe shi mu a aqidan mu ba ma ganin halaccin zuba daukan makami takobi ko makami ka yaki dan uwanka musulmi ba ma ganin halaccin haka illa man wajaba alaihi asayb sai dai wanda a dauki takobi a dauki kansa kare a dauki makami a yake shi ya zama wajibi kamar wanda yayi tawaye kaga yan tawaye a addinin musulunci ana iya diban kansa kale a yake su don su dawo kan doka da oda ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو, وندعو لهم بالصلاة والمعاقات قبعة تسعين دبير ولا نرى الخروج مباما غنن حالتين تاواي على أئمتنا قجاقورورمو wa wulati umurina da majikunta al'amarinmu a aƙida ta musulunci ingantacciya ba a yi wa jagorori ta waye in an ce a yamma jagorori na addini malamai ba a yi musu bore ba a musu tawaye wulatul umur shugabanni wanda gudanar da al'amuran shugabanci ke hannunsu ko ka ce sarakuna ko ka ce shugabanni waɗanda aka zaɓa ba ma ganin halaccin yin tawaye ga jagorori na addini ko jagorori na gudanarwa wa in jaru mala yace ko sun yi zalunci wannan gaba tana da ɗaci kuma ba ta da daɗi musamman in ka auna irin yanayi da halin da muke ciki wai ko shugaba ya yi zalunci ba ya halatta a haɗa mai tawaye a kifar da gwamnati sabida irtikabu a khaffud dararai saboda ka'ida ce ta malamai ana kallo shin ture shi kuma ka kalla mun lokacin da muka zo karatun mun babba da misalan wasu kasashe da ake ganin shugabannin ba daidai suke ba aka ture su ba a zauna lafiya sai zubar da jini yayi yawa domin shugaban nan kila yana da magoya baya yana da wa'anda ya hora yana da wa'anda ya kimsa musu yan gani kasheninsa ya ba su makamai su ma an kifar da shi sai kuma ya ce rigima maimakon a zauna lafiya kila a samar da wani shugabancin to wani shugabancin da kuke so wanda kila zai zo ya muku abin da kuke so bai samu ba kuma ba ku zauna lafiya a masallaci a karkashe ku a hanyar kaso a karkashe ku a guri ka za a sa muku ba mamaye a karkashe ku to me amfanin tura wannan shugaban mafi karanci shi addinin musulunci baya fi sa aka ce ko munkari ko munkari ka gani to sai ka auna kaga shin kawar da shi ba zai haifar da munkarin da ya fi shi ba idan kaga in zaka kawar da munkarin kuma wani munkarin da ya fi shi girma zai afku to a ka'ida ta musulunci baka yi gwaninta ban kace sai ka tura wannan munkarin sai ka bashi ga mutane suna ba daidai ba suna barna amma ture su daga barnan nan kuma zai gadar da wata barna da tafi wanda suke yi yanzu to sai a basu ana hana su ne in an tabbatar da an hana su ba kuma wata barna da za ta biyo baya wannan shine ka'ida da aka shugabanni ko sun yi zalunci wannan kuma an akwai ayoyi da hadisai da suke ta bayani akan shugabanci da amana da yadda Allah zai takama su a cikin sasani adalcin mutum ya kwance shi ko zaluncinsa kuma ya tafi da shi wuta wannan kai kuma kai abinda aka ce kai kawai kawai kai abinda shugaba ya ƙi wannan kuma shi ya je sai wa Allah bayanin me yasa bai ba amma inda matsala take kai abinda aka ce kai ba kai ba shi ma abinda aka ce bai ba yayi bai ba to duk gaba ɗayan ku ababan tuhuma ne a gaban Allah ranar tashin alkiyama waye gwani a cikin ku babu abinda aka saka kai kaki kai shi ma abinda aka ce ya yaƙi to wa za a yi ba a cikin ku amma akalla kai abinda aka ce kai kai shi in bai ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko ya kwace duke ka ko da ya dake ka a cikin hadisi wala nad'u alaihim ba za mu yi mummunar addu'a akan su ba wannan shine ka'ida ta addinin musulunci ba a yi wa shugabanni muguwar addu'a Allah ya sa in ya tafi kai ya dawo Allah ya kifar da shi Allah ya tabar da su almutsiya ta ka wayannan addu'o'in ba a sa yi wa shugaba su ko da azzalimi ne domin karshe in kai addu'ar Allah ya karba to in lokacin da Allah ya kaddara zai shugabance ka yana da tsawo ba wanda zai gana wa azaba da wahalarwa irinka shi yasa yin muguwar addu'ar da za ka taimaki kanka ka taimaki sauran yan uwanka gara kai ma addu'a Allah ya lankwasa shi ya zama mutumin arziki Allah ya sarrafa zuciyarsa ai shine musarriful qulub Allah ya sarrafa zuciyar shugabanni su zama masu tausayin talakawa ka dora su akan abin da ya dace ka bude basirarsu da kwakwalwarsu kan kwakwalwarsu ta tushe saboda ibtila'i ne jarabawa ga ta ko'ina kai a jarabce ka kuma dama Allah maɗaukakin sarki ya ce duk lokacin da aka kauce wa dokokinsa da tsarin rayuwa da ya tsara to dama ana iya ana iya fuskantar irin wannan matsala saboda ka'idar kai ba ma ta kunu yi wallah alaikum yadda kuke haka za a ba ku shugabanni irin to shine nan malam yake cewa wa in jaru wala nad'u alaihim ba za mu yi mummunar addu'a kan su ba wala nanzi'a yadan min ta'atihim ba za mu zara hannu daga yi musu biyayya ba ce to tun da ma haka ne wallahi sun daina ba mu umarni mu sun daina cewa mu yi mu sun daina hana mu halu tawayen kenan wa nara da'atihim mu aqida mu ma muna ganin yiwo shugabanni da'a min da'atillahi azza wa jalla yana daga yiwo Allah mai girma daukaka da'a farida wanda kuma yiwo shugaba biyayyen nan farilla ne malam ya amuru bi ma'asiya matukar ba su umarni da asabawa Allah ba to a nan ne shugaba ba shi da haƙƙin ya sa ka saba wa Allah ko me zai maka ba shi da hurumin ya sa ka ka saba wa Allah wa nad'u lahum bis sala sannan muna musu addu'ar gyaruwa wal mu'afati muna musu addu'ar lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya gyara su wannan shine abin da ake bukata amma fa ina gaya maka aqida ahlus sunnati wal jamaa tsinewa da zagin shugabanni wannan da in kaga alu sunna yana yi to kawai son zuciyarsa ya sauka da kan godaban da aka ɗora shi yana abin da ya ga dama amma duk alu sunna akan wannan shine aqidarsa alu sunnatu wal jamaa baya tsinewa shugaba baya la'anta shugaba addu'a yake masa ya masa fatan alheri ya ma addu'a Allah ya shirya shi kuma ba shugaba ba ko ma cikin yan uwanku talakawa duk wanda ya lalace abu biyu yake bin ka bashi kai ma addu'a kai mai nasiha ai an hana maka koma gefe kai gulman mutum baya yana aikata aikin yana shan giya yana zina yana sata duk kuma yana yi ba ba wai baya nan ka zo ka zauna ka yi ka dinga ci ai wani mashayin giya ne wani farawo wannan abin da kake shi ma musulunci laifi to ballanta na shugaba shi yasa suka ce da malamai da shugabanni hatta gulman su ta faɗi sama da gulman sauran gaba garin mutane wannan ba ana ba wa shugabanni kariya bane ko ana ba su wani abu nan karatu ne ya zo a haka a yi bayaninsa la'alla kuma akwai wani zafin bayani da aka yi akan shugabanni shi kuma gaba ta su kuma sai ka ji an daren musu an yi a kansu amma dai abin da yake na daidai wannan shine yi wa shugabanni addu'a Allah ta'ala ya samu dace wa nattabi'u sunnata wal jama'a wa najtanibu shududha wal khilafa wal furqa gaba ta 96 wa nattabi'u sunnata wal jama'a muna bin sunna da jama'a anan malamai suka ce as-sunnatu wal jama'a da kaji ana ahlus sunnatu wal jama'a baya nuna cewa wasu mutane wata kungiya ce mai mm as-sunna dai ba wata ake nufi ba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-jama'a kuma shine jama'ar da ta yadda ta bi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin komai wannan su ne kawai ko mutum ɗaya ne sunansa ahlus sunnatu wal jama'a a ce duk mutane sun ki bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani shishi kadai sunansa ahlus sunnati wal jamaa karka dauka jama'an tarin mutane ana bukata annabi yana son mu yawan mabiya amma akan me akan abin da ya koyar da aka wannan tabi'u sunnata wal jamaa muna bin sunna da kuma jama'a abinda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suke kai to muna kai wa najtanibu shuzuza sannan muna nisantar ratse ba ma ratsewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wal khilafa sannan muna nisantar sabani duk abin da zai gadar da sabani to muna nisantar sa wal furqati sannan muna nisantar duk abin da zai karar rabuwar kan al'umma wannan shine aqida ahlus sunnati wal jamaa duk inda yake za ga shi yattabi'u sunnata wal jamaa sannan wa yajtanibu shuzuza wal khilafa wal furqa ko da yaushe kokari yake ya bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da magabata na kware ya kuma kaucewa a shizuza ratsewa bin wani tafarki wanda ba wannan ba kaucewa sabani kaucewa rarrabuwar kai wa nuhibbu ahlal adl wal amana wa nubghidu ahlal jawr wal khiyana a aqidan mu ta 90 ainihin wato bakwai wa nuhibbu ahlal adl muna son ma'abuta adalci duk inda muka ji wani mai adalci shugaba ne ko a ina yake zamu ji muna kaunarsa ko da ba shugabanmu ba ne inda ana ba da labarin wasu shugabanni masu yi wa talakawa da magoya bayansu adalci za mu ji muna kaunarsa wal amana duk inda muka ji shugaba mai rukon amana baya satar kudin talakawa baya taba dukiyar al'umma to shi ma za mu ji muna kaunarsa wani bugidu ahalal jauri kamar yadda muna kin ma'abota zalunci duk wani shugaba da aka ce azzalimi ne dan kaba kariya ko ba a kasar mu yake ba ko ba a yankin mu yake ba za mu ji ba ma san sa walkhiyana duk shugaba ha'ini maha'inci mai satar kudin talakawa da amana da aka danka ta lalita gwamnati yana sata za mu ji ba ma sansa wannan ita ce aqida ahlus sunnati wal jamaa wa naqulu wallahu a'lam sannan muna cewa Allahu a'lam fi mashtaba alaina ilmu muna cewa Allah shine mafi sani cikin dukkan abin da iliminsa ya rikice mana duk abin da muka ga ya rikirkice ba mu sani ba sai mu ce wallahu a'ala wa nara almasha ala alkhuffain fi safar wal hadar kama jaa fil athar sannan muna ganin halaccin yin shafa akan huffi a halin tafiya da halin zaman gida kamar yanda yazo a cikin hadisai ingantattu lokaci yayi ko an bayyana ko wa nara almasha ala alkhuffain muna ganin halaccin shafar huffi wannan takal wato safa ta fata wanda za ga ana sawa wato a wani lokaci ta zo idan sawo wani lokaci kuma ta tsallako har ainihin wato kan ƙauri to wannan safar mu muna ganin halaccin mutum ya shafe ta a halin zaman gida ko halin tafiya in matafiyi ne shi an ba shi dama bayan ya yi alwala cikakkiya ya sa wannan hukun ya ci gaba da shafa a kan hukun tsawon awa saba'in da biyu idan kuma mazaunin gida ne to bayan ya sa wannan hukun zai iya shafa akan hukun awa ashirin da hudu bayan awa 24 sai kuma ya zare hufin ya cikakkiyar alwala ya kuma mayarwa in ya kuma mayarwa kuma zai iya barin sai ya ci gaba da shafa har wata awa 24 din wal hajj wal jihad ma diyani ma ulil amr min al muslimina barrihim wa fajirihim ila qiyam sa'a wala yubdiluhuma shay'un wala yanquduhuma sannan da aikin hajji da jihadi waɗannan suna gudana ne a ƙarƙashin jagoranci da shugabanci madiya ne suna tafiya ne ma ulil amri tare da majibunta al'amura minal musulmi ne cikin musulmai da aka ibada ce wadda sai a ƙarƙashin jagoranci aikin hajji sai da amirul hajji babu wanda zai ce shi kawai bari ya tafi wancan ya tafi aikin hajji shi kaɗai wannan ya tafi ba shugabanci a'a ibadar aikin hajji ibada ce jama'iyya ba a yin ta sai tare kuma a ƙarƙashin jagoranci kamar yadda jihadi wanda ya cika sharuɗan jihadi irin na musulunci ba a yin sa sai a ƙarƙashin jagorancin da al'umman musulmi gaba ɗaya ta yarda da shi to wannan shugaban shi zai jagoranci mutane zuwa jihadi da aka da aikin hajji da jihadi waɗannan suna gudana ne a ƙarƙashin shugaba min almuslimin cikin musulmi barrihim wa fajirihim nagartattun shugabannin da kuma fajiransu ko da fajiri ne shugaban sai ya zama Allah ya kaddara muku shine shugabanku kuma musulmi ne zai je aikin haji shine amirul haji ya huka iya ko kuma shugaban da ya tashi bisa san zuciya maimakon ya nada amirul hajjin da ya dace sai ya nada ainihin wato wani mutumin banza ya zama shine amirul hajji ya za ka yi ibada ce da ba a iya yin ta ɗaiɗe ku sai a ƙarƙashin jagoranci shugaban kuma sai ya zama fajiri ya za ka yi amirul hajjin ya zama fajiri ya za ku yi jihadin shi ma ba a yi sai a ƙarƙashin jagoranci sai zama shugaban da zai jagoranci jihadin fajiri ne bayan da za ka yi ba za ka ware wasu tsirarin mutane ko wata kungiya ka ce bari ku je ku yi hayya alal jihad ku je ku yi jihadi ba sai a karkashin jagoranci shugaban bai samu zuwa ba sai ya nada kwamandan da zai jagoranci jihadin shi kuma kwamandan fajiri ne bayan da ka iya shugabanci ne wato shi shugabanci wani irin abu ne ko bai ma daɗi ba yi sai kai a sam'u wa ta'a kawai abin da aka hana ka kai wa shugabanci a sa ka kai sabawa Allah amma matukar shi shugaban nan ko da yake fajiri ne sai yi wa mutane aikin hajji daidai shikenan yi jagoranci mutane a jihadin yayi abin da ake so a jihadin amma fa an koma shi a on his own fajiri ne wannan fajircin shi kadai ya shafa ila qiyamis sa'a wannan ka'idar haka take har zuwa tashin alkiyama la yubdiluhuma shay'un ba abin da zai bata wannan ka'idar sai da amirul hajji ake aikin hajji sai da kwamandan yaki ake zuwa jihadi wala yanquduhuma ba abin da zai warware wannan ka'idar tana nan har a tashin alkiyama sai mu tashi wani umin bil kiramil katibin gaba ta 101 sai mu tsaya nan insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikumus salam